الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أرجع من الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا حصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت سناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أظلم وأعوذ بك من أن أختال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان آه بركة مدى أزمي يو أكوغا وترمضان شكرا دبو ايا دا تريهدو دا أربعين دا بيار وندي دي دي دا شا أكو غواتان أكو شكرا دبو بيو دا أشرين دا هدو cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a nan zawiyar maulana a shekha sharif ibrahim salih husaini radiyallahu ta'ala anhu muna cikin suratul isra inda muka kwana a wato aya wanda mai jan baki ya ja ba mu karasar da ita ba lokaci ya cin mana ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ومن الليل فتهجد به نافلة لك a cikin dare wato ka rika sallah da alqur'ani a matsayin nafila shi annabi farilla ne gare sa mu ko nafila ne gare mu eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasinu minan nawafili fa inna allaha yukammilu biha alfara'ida je mun karanta wannan hadisi wanda annabi yake cewa mutane a kyautata nafilfili dan zai cika tafarillai ne da su ranar hisabi idan aka samu tawaya na farillanka to za a samu nafilfili sai a cika ta da su da haka farilla a nafila din yana da muhimmanci sosai duk da mustahabbi ne shi yasa yace asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda idan kana yin nafilar dare to ya ubangijinka ya kusata ya tsaye da kai a lahira ko kuma a cikin rayuwarka ta duniya matsaya abun godewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ran kiyama Allah zai tsayar da shi matsayar da muhammadiyarsa za ta bayyana yahmaduka fihi al-awwaluna wal-akhirun wa huwa maqamu ash-shafa'ati inda ‘yan farko da ƙarshe za su gode wa annabi sallallahu Alaihi wasallam, kamar yadda malamai suke faɗa kullum shi tashin alƙiyama kawai nuna daraja annabi ne. Don sakamako, ai mutum ana tun lokacin da ransa zai fita ya san makomansa inda al'umman annabi ne. An ce abin daga cikin bai wanda Allah ya wa al'umman annabi shi ne su san makomansu, amma sauran al'ummatai ba su san wannan ba sai an yi hisabi. tun daga fitar rai mutum ya san makomansa in ya je kabari ma akwai tambayar kabari wanda ya keɓanci al'umman nan ne kaɗai al'ummatai da suka gabata ba a musu tambayan kabari duk za a kai su barzakhu kawai a ajiye su min wara'in barzakhun ila yawmin asun amma al'umman annabi za a musu tambaya mutum ya san makomansa ai da daɗi haka ba to don haka tun a wannan lokaci ai da an gama ai amma sai an tara 'yan farko da 'yan ƙarshe da ma dukkan annabawan duka da manzannin Allah da mala'iku sai annabi ne zai tashi kawai ya yi ceto wanda a nan wato zai nuna cewa fa shi ne manzan Allah kamar yadda shehu bura ce wa kullu rasulin na'ibun annabiyina an gane ayi shi kowanne annabi wakilin annabi ne idan annabi ya zo to wannan aikin shi ya tashi a lahira gashi zai tabbata eh idan kana yawmul qiyamati waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa shafa'ati al-anbiya'i wal mursalin idan ran kiyama ta kasance annabi zai tsaya sai yayi ceto shi zai ceci annabawa da manzannin Allah wa shafa'ati al-ulama'i kuma sai ya ceci malamai suma wa shafa'ati ash-shuhada'i haka zai ceto a shahidai ma wa sara kulluhum yashfa'una fil khala'iq sai suma su zo su yi ceto a cikin dukkanin halittu din hada maqamuhu alladhi yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhiruna wato wannan shine matsaya ta annabi wanda 'yan farko da 'yan karshe za su yi fatan sa eh kuma kai ma mai yin nafilar dare din haka Allah zai maka a cikin rayuwarka da lahirar duka dan raya dare yana daga cikin abin da yake tafiya da azaban kabari kuma yana gusar da azabar wutan jahannama haka shi ma a rayuwa akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan mutum ya kwanta kowanne dan adam shedan yana wato daura shi so uku zai daure shi ta keya zai masa daure kowanne dauri zai sa masa nam alayka laylun tawilun kai ta bacci akwai dare mai tsawo a kanka idan mutum ya tashi ya farka sai ce kai da sauran lokaci fa sai koma bacci to idan yace ya ambaci Allah yace bismillahir rahmanir rahim ko kuma ya wani addu'a na farkawa daga bacci to zai samu kuzari wannan kulli guda ɗaya zai kunce idan ko ya tashi sai yayi alwala to wani kulli zai ƙara kuncewa idan ya zauna ya yi ta karatu ko tasbihi to fa bacci zai iya ɗaukansa an gane a yi haka shi ma idan bismillah kawai ya yi tashi ya ɗauki carbinsa to babu tantama sai bacci ya dawo masa saboda ai ba gama kunce shi ba an gane a yi to da haka idan ka tashi ka ambaci Allah ka samu kuncewa ɗauri ɗaya idan ka sake alwala ka samu kuncewa ɗauri biyu amma idan kai raka'a guda biyu na fila kenan to a lokacin zaka kunci duka sai ka samu kuzari kai ta ibada to idan gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan dan adam din zai wayu yana cikin kuzari in ko bai haka ba to zai wayi gari cikin kasala da bacin rai da murtikewa fuska in aka yi wasa in yaje office wasa ya fada da mutane an gane ai ko ko yaje wajen aiki har karfe ɗaya fuska a daure me yake faruwa ne sai da Allah ina ruwanka da ni an fahimta to idan ya samu wannan to kaga asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda akwai abdullahi ibn umar yana fata kullum yayi mafarki ya gaya wa annabi kamar yadda sahabbai suke gaya wa annabi mafarki yana fatan haka to nan sai yayi mafarki mala'iku guda biyu sun dauka sun tafi da shi wutan jahannama da ya je sai ya ga jahannama sai wani mala'ika ya zo ya kare tsakaninsa da wutar jahannama ya ce lantura lantura ba za a tsoratar da kai ba shi kenan washe gari sai ya zo ya samu sai da hafsa yayarsa sai ce mata lifi jiya ga mafarkin da na yi ki tambaya mun annabi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni'mar rajul abdullahi lau kana yaqumul laila madalla da namiji abdullahi tun da gashi har ya ga wuta amma Allah ya kare shi amma ina ma da yana tashin dare kenan da in yana tashin dare haka ba zai faru ba to da haka idan kana tashin dare zaka samu asa ayyat asa rabbuka maqaman mahmuda Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wato a wannan akwai hadisi da ya gaya masa shi ma akan shi ma tashin dare din eh akwai Abdullahi ibn Mas'ud shi ma haka dai ya faru da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu taujihi akan su rika tashi suna rayar da wannan dare to da haka qiyamul layli yana da muhimmanci sosai yana mai da mutum nagari Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ce yana da kyau dukkan wani musulmi yana samu yana sallah hamsin yana da kyau ya ce zai samu nagarta sosai idan ya lizimci raka'a hamsin kullum yana yi don ka ga sallolin farillanka guda goma sha bakwai ne to ana son a cikin dare aƙalla ka samu raka'o'i goma sha biyar ka yi wato guda sha biyu tare da shafa'inka da wutirinka shi ne zai baka goma sha biyar kenan ko? Idan gari ya waye raka a talfajiri ka samu guda biyu, idan lokacin lahayayi ka samu raka a guda biyu. Idan azahar ta yi kafin a yi azahar ka yi raka a guda hudu, bayan sallar azahar shi ma ka yi raka a hudu. Yawwa, wato bayan magariba sai ka samu raka a guda biyu. To in ka haɗa wannan zai baka salloli hamsin, kaga asalin sallah da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka same ta kenan kaga tsakanin farilla da nafila zaka samu raka'a 50 wannan yana da muhimmanci shi Ibrahim radiyallahu anhu ya faɗi wannan magana to da haka mutane a rika kokari ana raya dare dan Allah ya ce mu'minai su wato kanu qalilan min al-layli ma yahji'un ba sa bacci da daddare sai kadan ko wace wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ko to da haka ta tajafa jirubuhum anil madaji'i yana da kyau mutum ya zama mutumin Allah alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'bu as-salihin qablakum wato al'ada ce ta nagartattun bayi gabanin ku zai abun mamaki ne kaga mutum wai bawan Allah dare zai yi har gari ya waye kamar yadda ina ji maganar da Abdullahi annabi ya ga Abdullahi ibn Mas'ud ya al'ammaci wani mutum ya kwana har gari ya waye sai annabi ya ce wannan shedan ne masa fitsari shi yasa baya iya tashin dare to malam dan Allah kana musulmi har a ce shedan ma yana fitsari akan ka kai ka wannan irin mutum ne eh to da Allah a rike qiyamul layli yana taimako sosai kuma yana kore talauci annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallah wacce ta fi kowanne sallah bayan farilla shine sallan dare Mu'adh ibn Jabal ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da za su nesatar da shi daga wutar jahannama a ciki ya ambata masa qiyamul layl da haka musamman a irin wannan zamani ya dace mutane suna kula da irin waɗannan falaloli saboda su samu su gama da duniya lafiya Na'am, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya zo fita daga garin Makka zai koma Madina, ka ce wa ƙurrabbi a tsilni mutsala sittin, ya Ubangiji ka shigar da ni garin Madina shigarwa wato yardajje wanda ba zan ga wani abin ki a cikin shi ba. Wa akhrijni mukhraja sittin ka fitar da ni daga garin makka fitarwa shi ma wato yardace wanda babu juyawar zuciya na ga garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo fita daga garin makka ya kalle ta ya ce innaki la habbul biladi ilayya laula annahum akhrajuni minki ma kharajtu ya juya kalli mahaifarsa ya ce wallahi ke ce mafi soyuwan garuruwan Allah gare ni ba don sun fitar da ni daga ke ba zan fita ba ɗabi'a ɗan adam ce na son mahaifarsa akwai wanda suke cewa hubbul watsani min iman hadisin bai inganta ba amma ma'anar su ɗin haka ne an gane misali mutum ne aka haife sa ko aka haifi iyayensa a guri ya ci abinci ya sha ya rayu ya zama mutum dan Allah in bai hidimta wannan guri ba akwai alamar imani tare da shi ka zama duk abin da za ka zama a wannan ƙasa ka samu amma sai dai ka zo ka amfani ƙasan shi ne ba za ka iya ba wanda ai ha'inci ne kawa ƙasan ai ko da malami ne misali shi abul fati ya zauna a ko an haife sa a adamawa ne ina ji sai da ya je gida a wannan guri saboda ya musu sakamako ya saka musu da wannan zama da ya auren su ka zo ka zama misali gwamna ko ka zama wani babban ma'aikaci da ka kai ƙarshe amma a ce ma'aifarka baka amfane ta ba ko da sakan ɗaya to wannan ai kaskanci ya ƙare gare ka ai hadisin ba haka bane amma ma'anar shirin haka ne mahaifarka ko da bishiyoyi na wannan gurin kana tuna da su kamar yadda a daliya ina ga akwai irin wannan maganin wasanun ahittu bihi shabibata wasiba ilfain laysa ghurabu laysa ghurabu huma bi mutar kamar dai bi mutarradi akwai wannan to da haka alama ce ta kirki mutum ya kiyaye kasarsa babu cin amana babu ha'inci eh a mukhraj sittin ikhrajan la altafitu bi qalbi ilaiha ka fidda ni daga garin makka fitarwar da zuciyata ba za ta juya zuwa ga wannan ba waj'al li min ladunka sultanan nasira ka sanya mini wato karfi da iko daga gare ka wanda zai taimake ni akan makiya Allah ya bashi wannan addu'a da yazo fita kuma tana da muhimmanci idan mutum zai shiga gari ko zai fita eh yayin da kuma ya zo makka bayan wato a an ci makka da yaƙi sai Allah ya ce masa wa ƙul ja alhaƙu lokacin shiganka garin makka ka ce musulunci ya zo wa zahaqa albatil dukkan wani kafirci ko ya lalace ya ɓaci innal batila kana zahuqa shi dama wato ƙarya abin shafewa ne mudhillan za'ilan دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها ثلاثمائة وستون صنما annabi ya shiga garin wato ya shiga ka'aba akwai gunki 360 a ciki waja'ala yat'anuha ko yat'unuha bi'udin fi yadihi sai annabi ya fara sukan su da sandan da yake hannunsa ba ma suka yake ba daga zaran ya nuna sandan kan gunki sai fadi kuma waɗannan gumaka dukkan su ana wato kafa su da dalma ne ana kafa su da bakin karfe amma cikin mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam daga zaran yayi nuni kawai sai gunki ya fadi gasa eh na'am نعم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولها بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
kadina jadiyawa ni ina da mantuwa kaje ai na'am wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wannan alqur'ani da ya kawo shi wato shiriya ce da kuma waraka wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa Allah ya ce yana sauko da abin da ya zamanto waraka ce daga bata a cikin alkur'ani da kuma rahama ga muminai amma su waɗannan kafirai ba abin da yake ƙara musu face asara Allah kiyaye mu bi kufrihim bihi wa idza an'amna 'ala al-insan Allah ya ce idan yayi wa dan adam wato ni'ima kafiri a arada sai ya bujire ga barin godiya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa na'a bi janibihi sai ya wato ya nisata ya nisaci godiya da gefensa ai sana'atuhu mutabakhiran yana takama dan ya samu nima ba zai gode wa Allah ba eh wa idza masahu sharru idan ko tsanani ko talauci ya same shi kana ya usa sai zamanto mai yawan yanke kauna daga rahman Allah talutan min rahmatillah al-insanu adatu takabburi li'an'ami Allah tabaaraka wa ta'ala shi dan adam al'adarsa shine girman kai ai fandarewa da ni'imomin Allah idan Allah ya wa mutum ni'ima yawanci da adam kan garewa yake Allah ya kiyaye mu wa idza ja'ahu al-faqru idan talauci ko yazo masa wa dhullu da kaskanci ta maskana sai ya kaskanta sai ga ana ce masa alaji an gaishe sa ma baya amsawa wai saboda yana da kuɗi eh ranar da kuma ya talauce yana gudu yana bin mutane Allah ya kiyaye mu da irin wannan hali eh wa wa wato ja'ahu al-faqr wa dhillu tamaskana wa tabakhturuhu la mujiba lahu takaman nashi bashi da wani abin da yake tabbatar da shi menene dan adam yace al-insanu awwaluhu nutfatun farkon ɗan adam digon maliyi ne wannan kazantan abu to kai da wannan shine farkon ka menene na takaman kamala wa akhiruhu jifatun karshen sa kuma ya zamo gawa wanda an bar shi wato da shi da dabba da ya mutu ba su da babban shi sai ma dabban ya fisa wa huwa fi ma baina zalika yahmilu al-ajrata a tsakanin haka kuma yana dauke da najasa ne a cikin sa wanda inda za a bude masa wato warin da yake tare da shi ina ga kudaje kaɗai sun yi amma Allah da yake sattaru ne ya sitirce mana gashi ka duba shadda yanzu za a mata komai amma za ta yi wari amma mutum yana ɗauke da fitsari da kashi baya jin wari to da Allah masa wannan kuma sai zo yana fanɗare ya rena kowa eh to kai da Allah maka wannan baiwa mala eh da'iman eh na'am
يعمل على شاكلته فربكم أعلم
Na'am, Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ka kyale su kowa ya aiki a yanda yake akan hanyarsa. Kafiri ya ta kafircin sa, shi ko musulmi ya musuluncin sa. Amma wannan kafin zuwan takobi ne. Rabbuk fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ubangiji shine ya san wato wanda yafi wato zama akan hanyar daidai. Na'am.
ويسألونك عن الروح نعم.
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا wato wannan aya an ce sababu nuzuliha annal yahuda arsalu ila quraish yahudawan madina sun yi aika zuwa ga qurayshawa suka ce salu muhammadan an salasati ashiya'a ku tambayi annabi muhammadu game da abu guda uku yana daga cikin ilmomin su oyayyu eh wa falaysa a- sai in ajabakum anil jami'i falaysa binabiyin idan ya ansa muku dukkanin tambayoyin to fa ba annabi bane wa illam yujib an shay'in falaysa binabiyyin haka idan ma bai ansa komai a cikin waɗannan tambayoyi to fa shi ba annabi bane har yanzu wa in ajaba an ba'dhin wa sakata an ba'dhin fa huwa nabiyyun haqqan idan ko ya ansa wani sashe yayin shiru ga wani sashe to shi annabi ne tabbas suka ce saluhu an ruhi ku tambaye sa labarin wato ruhu wa saluhu an fityatin kharaju ku tambaye sa game da wasu matasa da suka fita wa saru ala wajhi al-ard ma ma kana amruhum menene lamarin su wa sa'ihun sa'a fil biladi da wani mutum mai yawo da ya zagaye duniya tafa bil mashriq wal maghribi ya zagaye mahudar rana da mafadar rana wannan tambayoyi guda uku suka aika فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال غدا آتيكم بالجواب da suka tambayi annabi sai ce to gobe zan baku ansa amma dama ilimi ake so a bamu alakar annabi da Allah wannan babu abin da za a fada eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ansa li usan li sunna ina yin mantuwa saboda ai wani sunna ne kamar da ina ji ashirin ya faɗa wa sahwan adadna fi salati wara'ahu kamar ko wa zikran adadna fi salati wara'ahu kamar dai wannan sahwin shi ma sai ya zamo mana abun ambato idan ya bar abu to ana son a kawo ni shari'a ne amma ba mantuwa bane eh wa anna yaghibu alqalbu quddisa bi sharhi eh to da haka yace gobe zan ba ku ansa wa nasiya sallallahu alaihi wa sallama an yakula insha Allah a lokacin annabi ce insha Allah ba fa fatara alwahyu 15 yawman sai wahi ya yanke tsawon kwana 15 wa ba'da dalika atahu jibril bi qawlihi ta'ala bayan haka malaika jibril ya zo masa yace Allah yana ce maka wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasita ya ka masa wannan aya to da haka ana son duk da malamu karanta ta a kafi duk abin da mutum zai faɗa ya ce insha Allah ko rantsuwa ne mutum in yayi aka ce in ya ce insha Allah babu kafara a kansa in dai bai raba rantsuwan da insha Allah ba kuma insha Allah ba ta zama ta al'ada ba saboda ka san a hira ana ce insha Allah to da kai rantsuwan sai kace insha Allah ba wai dan istisna'i bane saboda ka saba sha insha Allah to wannan zai kafara zai hau mutum amma ka rantse wallahi zan baka dubu ɗari insha Allah sai kawo baka bashi ba ba ka fara a kanka saboda ka togace ai amma sai ka ce wallahi zan baka dubu ɗari gobe kai shuru sai ka ce insha Allahu to insha Allahu nan baka aiki dan ka raba tsakanin aiko to ita tana warware kowanne abu ne eh to kaga ai mun samu ilimi a cikin nan eh saluhu an ruhi fa atal jawabu ku tambaye sa menene ruhu dinnan sai ansa ta zo wa saluhu an fitiyati wa an saihi Allah yace wa yasalunaka an an ruhi yahudawa suna tambayanka game da ruhi wanda rayi yake rayuwa da shi menene shi sai Allah yace ka ce musu ar-ruhu min amri rabbi shi ruhi wani gaibi ne na Allah ba wanda ya sai ce ga ruhi yadda yake eh a wato ilmuhu la ta'lamun alimuhu la ta'lamun shi Allah ya san shi amma ba ku sani ba wama utitum min al-ilmi illa qalila dan a ilimi ba a baku komai ba sai dan kadan yahudawa eh na'am ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا na'am
إلا رحمة من ربك إن قوله كان عليك كبيرا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wala in shi'na lanadhhabanna billazi awhayna ilayka wato Allah yace idan ya ga dama fa zai iya shafe wannan alqur'ani daga kiraza na makaranta da kuma littattafai bayan haka ba za ka samu wani wanda zai zo ya bi bayan haka idan Allah ya aikata shi a ƙarshen zamani ana ɗauke alqur'ani haka ana ɗauke ilimi amma farkon abin da ake ɗauke ilimi ne abin da yake kawo haka idan ba a aiki da ilimi ana karatu amma ba aiki ba aiki ba aiki to ilimin zai kai kara zuwa Allah sai ce Allah ana karanta ni amma ba aiki da ni to dalilin wannan sai Allah ya dauke idan malamin nan ya rasu to ba za a samu kamar shi ba idan wannan ya rasu babu kamar sa daga ƙarshe sai a rasa ma malami shi ma Qur'ani zaka ga ba a aiki da shi to dalilin rashin aiki shi ma zai kai kara zuwa wajen ubangiji sai Allah sai ya dauke shi shi ma to Allah ya kiyamu da wannan Eh, na'am, illa a sun mala ta jidu laka bihi alaina wakila, illa rahmatan min rabbik, wato Allah ya wanzar da Alƙur'ani don rahmansa ne, inna fadlahu kana alaika kabira baiwar Ubangiji gare ka annabi sallallahu Alaihi wasallam baiwa ce mai girma ta yanda ya sauko maka da Alƙur'ani kuma a lahira zai baka wato al-maqamul mahmud wa ataka al-maqamal mahmuda وغير ذلك da sauran abubuwa na'am
قل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
ubangiji tabaraka wa ta'ala yace alqur'anin nan da suka yi yarda da shi idan sun isa su kawo kamar shi mana yace qul la in ijtama'atil insu wal jinn da a ce mutane da aljanu duka za su haɗu a kan su kawo kama na wannan alkur'ani a fasaha da balaga la ya tura bi misli har abada ba za su kawo kamarsa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da ko sashen su suna taimakon sashe ai mu'inan eh wannan aya ta sauka raddan ala qawlihim law nasha'u lakunna mithla hadha alqur'anu mu'jizun shi alqur'ani mai gazarwa ne ya gagari kowa wa ijazuhu fi fasahatihi wa balaghatihi wato ijazin alqur'ani ya tabbata a fasaha da balaga a ajaza al-arabu an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani fil fasahati wal balaghati larabawa dukkan su sun gaza wato kawo kamar alqur'ani a wajen fasaha da balaga eh ubangiji tabaaraka wa ta'ala da farko ya kalubalance su su kawo kamar shi da hadda awwalan bil qur'ani kullihi ya kalubalance su da alqur'ani dukkanin sa da suka gaza wa saliyan bi ashri suwarin yace to ko surori goma ma da ku kawo mana in kun isa nan ma suka gaza wa salisan bi suratin min mislihi ko da ma sura mai aya uku kamar inna a'tainaka shi ma dukkan su sun gaza to wannan alqur'ani kenan shine bai wanda Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam كتاب عزيز أعجز الخلق كله نعم
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin wannan alkur'ani fa ya bayyana wa mutanen Makka kowanne irin kwatance amma yawansu suka yi wato yarda fa aba asarun nasu illa kufura sai dai su yi butunci yuhudan lil haqq Allah ya kiyaye mu eh na'am وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za su ba da gaskiya da shi ba hatta sai ya bubbugar musu wato koramai daga ƙasa suna gani tufajjira lana yanbu'an min al-ardi yanba'u min minhu al-ma'u mu ga wato ruwa yana bubbuga koramai suna gudu to za mu ba da gaskiya na'am أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتبذر الأنهار خلالها تبذيرا ko kuma ya zamanto kana da wato wata gona na dabilai da inabbai wato kana mai kukkugar da ruwa tsakankaninsu da haka in kayi haka za mu ba da gaskiya gare ka suka ce na'am أو تسقط السماء كما جعلت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا ko ko kamar yadda ka ce wai saman nan za ta tsage to mu ga saman nan ta faɗo kama kama za'amta alaina aw ta- wato tasquta aw tusqita as-samaa kisafan ka ka faɗo mana da saman nan yanki yanki suna gani to dan haka za su yi ba da gaskiya da shi aw ta'tiya billahi kai ba ma haka ba ka zo mana da Allah mana mu gansa da ma mala'iku suna fuskantar juna mu gansu gaba da gaba da haka in ka mana haka sai mu yarda cewa kai annabi ne subhanallahi Allah ya kiyaye eh na'am أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرسلك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه na'am قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا suka ce ai wannan talaucin da kuke ciki ina ma da ya zama kana da gida irin gida na zinare idan aka maka gidan zinare ka fita daga wannan talauci to za mu yarda kai cewa manzon Allah ne eh busairi yana fada wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratu man lawlahu lam tukhraj ad-dunya min al-adam wanda duniyar ba dan shi ba ba a yi ta ba to menene zai burge shi a cikin ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kare bawansa mumini daga duniya kamar yanda ma- wanda yake da marar lafiya yake kiyaye shi daga abin da ba a so. An gane ayi. Bayin Allah su bayin Allah ne ba bayin duniya ba ne. Duk wanda Allah mai da shi bawan duniya to ya wahalakar da shi. An fahimta. Shi yasa za ka ga bayin Allah ba sa tare da duniya kuma ko akwai ta to babu. Dan irga kuɗin ma aiki ne ai. Aiki ne mana. Ba an ce akwai wanda irga kuɗi ya kashe shi ba? eh mu yanzu ko dubu ɗari ba ma iya irgawa sai dai mu mu yi ta zarewa ya ƙare ko kuma ba wani irga to wahala ne ai saboda haka wato duniya ita wannan mutum ya rike Allah idan ka rike Allah to ka gama da duniya malam amma in baka rike Allah baka rike duniya to ka wahala wahalalle kenan Allah ya kiyaye to ka ji waɗannan kafirai abin da suke faɗa wai annabi sallallahu alaihi wasallam aw tarqa fi sama kai ko ka samu tsani ai tas'adu fi sama'i bi sullamin ka wato hau sama da tsani duk da ma kana hawa din su- suna gani suka ce walan nu'mina li ruqiyika law raqaita ko da ka hau din ma suka ce ba za mu yarda ba hatta tunzila alaina kitaban sai ka sauko mana ka hau ka sauko da littafi muna gani mu zo mu karanta shi an rubuta cewa kai fa manzon Allah ne a ciki kafiri kenan wai in ji fa barbare kirdi wannan kirdi kenan qalu hada lir rasul suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce tsarki ya tabbata ga Allah yana mamakin su Allahu akbar a aiko wa mutum annabi Muhammadu wai zai na gaya masa haka ai shakawa ne wanda yawa qad ja'akum min Allah nurun kitabun shi kansa ma in ka ganshi hujjan Allah ne kawai ba sai ka nemi wata hujja ba eh hal kuntu illa basharar rasula yace kai fa ni manzon Allah ne na iso muku da na ka muku sako in kun ga dama ku karba ba ku ga dama kar ku karba ka sa'irin rusuli walam yakunu ya'tuna bi ayatin illa bi idillah basu kasance suna zuwa da wata aya mu giza sai da izinin Allah qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama laysa hada a laysa laysa alayhi hada ana rasulun faqat wannan baya gare ni ni manzo ne kawai uballighu ma ursiltu bihi ina isar da abin da aka aiko ni da shi ne wal itiyanu bil ayati laysa alayya kawo mu'jizoji baya gare ni laysa alayya shay'un min hada wannan bangare baya kaina eh qalu atina bi kitabin yaktubu Allah tabaaraka wa ta'ala fihi min Allah min Allah tabaaraka wa ta'ala wai ka kawo mana littafi daga Allah Allah ya rubuta cewa wannan littafi ne da aka aiko shi ila shaiba gane ayi eh littafi da wato min Allah ta'ala tabaaraka wa ta'ala ila shaybata ila utbata ila abi jahl ibn hisham ila fulani ila fulani Allah ya gaya mana cewa wannan littafin gashi kai ne ka kawo mana shi daga wajensa inna muhammadan hada rasulun min indi Allah ya faɗi wannan cewa wannan Muhammadun fa manzona ne الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا رسول فقط والرسول ليس عليه إلا أن يبلغ الرسالة فقط وما بكي على الله تبارك وتعالى أبنك يرجي ينا وجن الله تبارك وتعالى والله يمنعه من الإتيان بهذه الآيات علمه تعالى بأنهم لا يؤمنون وأتو الله أبن ديهنا يهكا لن يسمى لا سبادة قسيابنه وإذا لم يؤمنوا واتو يهلكون إذن بس إيمان دو هلك ذاسي وإذا هلكوا لم يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم هلك أكا هلك أردع الأمة كاقا أي ساقون النبي بيتكبا شي ساقوني هرك أرشن دنيا لي باك ساكي أيكوني النبي با شي سألا بيهكبا الله أكبر نعم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا Ubangiji ya ce, Babu abin da ya hana waɗannan mutane su ba da gaskiya yayin da shirya ya zo musu illa an kalu sun ce, A ba'ata Allahu basharar Rasula, ta yaya Allah zai aiko ɗan Adam a matsayin manzo daga gare shi. أنكروا الرسول لأنه بشر إيه من كان بشرا لا يستحق أن يكون رسولا سكتي وند يا زما دان ادم اي بي سي زما منزل الله با يا داشي اشي ملائكه za a Allah ya kiyaye an ce dama wato albashariyatu hijabi ne babba yawanci mutane suna yin asara ba karami ba dalilin suna ganin bashariya ko da annabi kai zamani babu agoshin safa rasulullahi dan adam ne zaka gani da haka idan kai zamani da waliyan Allah wanda babu kamar su suma ba a rubuta a goshin su wannan waliyin Allah bane a'a mutum ne Allah yayi wannan kuma saboda wato ya boye baiwansa ne kawai sai kaga wane ya isa to dama ubangiji tabaraka wa ta'ala jalilu ne to dan haka an yi aiki a nan Allah ya kiyaye mu da hijabi eh na'am
لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا to da suka ce da an an aiko mala'ika to akwai mala'iku ne a doron ƙasa law kana fil ardi mala'ikatun Allah yace da akwai mala'iku a doron ƙasa da suke tafiya kamar su kuma suna nitse da an sauko musu da mala'ika a matsayin manzo daga saman yadda suka nema. Laukanar mala'ikatu ya sukununan arza na'am la'arsaltu ilaihim rasulan min jinsihim. Da akwai wani mala'ika da yake zama a doron ƙasa, to da an aiko manzo shi ma a cikinsu, walakin an tun basharun sakantumul arza, fa kaifa ursilu ilaikum malakan, ta ya zan aiko muku mala'ika, la ursilu ilaikum illa basharan mislakum, ba zan aiko muku da wani sai ɗan adam kamar ku, liyumkinakum mukhatabatuhu dan yin magana da shi yayu gare ku idan aka aiko mala'ika wani ba mutuwa zai ba eh aiko aljani baka isa ka gani ba eh ko aljani ba za ka gani ba ka zauna lafiya balle ko mala'ika to da aka shi yasa za a aiko ɗan adam wal fahmu minhu eh na'am قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم na'am إنه كان بعباده خبيرا بصيرا idan ko sun ki imani to ka ce musu Allah fa ya isa shaida tsakaninka da su cewa ka kawo sako innahu kana khabiran basiran bi ibadihi shi masani ne da dukkanin bayinsa yana sane da zahirin su da baɗin su aliman bi bawatinihi wa zawahirin eh na'am ومن يهد الله فهو المهتد na'am ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه na'am ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما Ubangiji ta baraka wa ta'ala ya ce, Wanda Allah ya shiryar fa shi ne shiryayye annabi kakka damu. Wanda ko ya ɓatar to har abada ba za a samu wasu da za su taimake su ya samu shiryar nan ba. Eh, wa nahshuruhum yawmal qiyamati wato umyan wa bukman ala wujuhihim. Za a tara su ran kiyama wato suna makafi, suna kurama, suna bebaye kuma suna tafiya ta fuska ne. akwai wani ya tambayi annabi ta yaya mutum ko zai tafi ta fuska yace Allah da ya iko ya tafi da kafan kuma zai iko ya tafi da da fuska kafirai ran kiyama ba ta kafa suke tafiya ba suna tafiya ta fuska ne Allah ya kiyaye mu eh ma'wa jahannamu kuma makomarsu wutar jahannama na'am okay مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا a duk lokacin da wutar jahannama ta bushe to Allah fa zai kara mata wani konuwa na'am
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا na'am قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya musu haka wannan sakamakon su ne dalilin da kafircewa da suka yi da alkur'ani kuma suka ce ba zai yi a tashe su idan suka zamo ƙasusuwa da suka ninnike ba a a idza kunna idaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida na'am
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم na'am وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da za su ce ba za a tashe su ba shin awalam yarau anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda shin ba su san cewa Allah fa shi ya halitti sammai da kasai duk da girman su nan to yana da ikon kuma halittar kamar su a matsayin mutane a dawo da halittar su waja'ala lahum ajalan la rayba fihi ya kuma sanya musu lokacin mutuwa wanda babu kokonto ciki amma fa abal zalimun waɗannan mushrikai suka yi sai dai su butulce na'am قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق na'am وكان الإنسان قتورا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace qul law antum tamlikuna khaza'in rahmat rabbi da ku ne kuke wato mallakar taskokin rahmar ubangiji na arziki da ruwan sama idan la amsamt la amsaktum wato ay la bakhiltum da za ku yi rowa saboda tsoron wato ciyarwa ay khawfa nafadiha bil infaqi fataqtu sai ku yi kauro wa kana al insanu qatura dan shi dan adam mai yawan kauro ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace law yu'ta nasu bi da'wahum da za a rika ba mutane raya wasu to da wasu mutane da su raya dukiyan mutane da kuma jininsu da dai za a bar arziki a duka hannun mutane to ba wanda zai samu komai kuma ga shi muna ganin alama dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce karshen zamani wato dukiyar gwamnati za ta koma a hannun wasu mutane su jirka juyar da ita tsakanin su kawai a gane yayi da ka gani hakkinka ne amma baka isa a baka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi hakuri satalqauna ba'di asaratan za ku sa haɗu da wato keɓance kayi a ƙarshen zamani sai sahabbai suka tambayi annabi in muka haɗu da irin waɗannan mutane ya ce ku yi haƙuri ku musu biyayya da haka ba a ja da shugaba a bar shi in daina musulmi eh amma kam ana fama dukiyan gwamnati ya koma dole tambayin al'aghniya sai mawadata 'ya'yansu da 'yan uwansu family and friend duk cancantanka abu baka isa ba to amma komai din ƙarshen sa akwai saboda haka ayi hakuri mutane su nemi a wajen Allah eh wa kana al-insanu qatura wato dan adam shi mai yawan kauro ne Allah kiyaye mu da kauro na'am ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات na'am فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن أظنك يا موسى مسحورا wannan ayoyi da suka nema ubangiji ya ce wato ya ba wa fa annabi Musa mu'jizoji shi ma amma haka bai sa suka yi imani ba walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin wadihatin wa hiya al-yadu hannunsa kamar da muka karanta a su a'raf wa tufan wal jaradu wal qummalu wad dafadi'u wad damu wat tamsu was sinuna wa naqsu thamarat wadannan sune mu'jizoji da Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba wa annabi Musa amma ba su ba da gaskiya a kai ba. Ubangiji ya ce, su tambayi Yahudawa mana, fas'al bihi- fas'al bani Is- ah, fas'al bani Isra'il, ai su'ala takririn, idja'ahum da ya zo musu annabi Musa kenan, faƙala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa mashura, ya ce, kai Musan nan asiri fa aka maka, aka canja hankalinka, ta yaya kana yaron da na girmar ka san matsayina ka zo ka kai ka ce za ka mu haka eh na'am
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا annabi Musa sai ya gaya wa Fir'aun yace laqad alimta ma anzala haula'i ba wanda ya saukar da wannan ayoyi face ubangijin sammai da kastai a matsayin hujjoji ibaran walakin da ka tu'anidu ka sani kawai kan garewa ne wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura ila fazatan zaka halaka eh san shi ya ce wa annabi Musa inni la azunnuka ya Musa masura shi zatonsa da yake mummunan zato ne bai aiki ba shi kuma wannan bawan Allah ne da ya zato sai zama haka shi mumini in dai mumini ya kai mumini ko zatonsa ma zai zama haka Abdullahi ibn Umar ya ce sayyidina Umar bai taba zato sai ya zama haka shine wato a wannan alfirasa ittaqu firasata almu'min fa innahu yanzuru bi nurillah in dai mu'mini ya kai mu'mini to ba zai faɗi magana ta faɗi haka ba eh shi yasa mutane su kiyaye bakin mutane ba shi da kyau wani in ya faɗi magana baya faɗuwa haka halikan firasatu Musa sadaqat wa firasatu fir'auna dhahabat haba'an mansura dhanna Musa mashuran wa Musa rasulun wato haqqan sadiqun وموسى ظن أن فرعون سيهل سيهلكه فهلك شيء إيه نعم فأراد أن يستفزهم من الأرض وأغرقناه ومن معه جميعا wato abin da yasa aka kawo waɗannan kisoshi akan mu'jizojin da sun nema ne gashi an kawo kuma ga abin da ya faru da aka shi yasa ba za a kawo ba eh fa arada an yastafizzahum wato ni a- an a fir'auna ya so raurawar da annabi Musa da mutanensa a ƙasa a ƙasar Masar amma Allah fa aghraqnahu sai ce durmuyar da shi cikin ruwa wa man ma'ahu jami'a na'am
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اذكروا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa wato wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila skunu al-arda bayan halakar da fir'auna da mutanensa sai aka ce wa su ko banu yahudawa su zauna a wato doron ƙasa idan wato alkawari na kiyama ya zo za a karo su duka sai a musu hisabi ina bikum lafifan jami'an antumuhum na'am وبالحق أنزلناه وبالحق نزل na'am وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ko sun yarda ko ba su yarda ba shi wannan alkur'ani Allah ya saukar da shi da gaskiya eh kuma babu canji a game da shi wama arsalnaka illa mubashiran kai kuma bamu aiko ka dan ka kawo musu wasu mu'jizoji mun turo ka ne dan ka musu albishir da aljanna da ka musu gargadi wato da wuta na'am وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على فنزلناه تنزيلا Qur'ani da suka ce a kawo musu shi jumla guda ɗaya su karanta shi to ba haka Allah ya ce zai saukar da shi ba ya saukar da shi a rarrabe ai wa qur'anan faraqnahu wannan wato faraqnahu jumla tafsiriya ce ita take fassara amili na qur'anan din ai faraqna qur'anan faraqnahu kenan mufarraqan fi 20 sanatan an rarraba shi tsawon shekara 20 yana sauka shi yasa idan za ka yi haddan Qur'ani kar ka yi gaggawa gashi wannan annabi ne da sahabbansa wanda babu kamar su sun yi shekara 23 suna karanta Qur'ani suka haddace shi to kai kuma kake gaggawa eh sai na Umar ya haddace suratul Baqara shekara 10 dan su ba ta yin hadda sai in ka haddace abu sai ka tabbatar komai ka aiki da shi eh ba ta yi da yayi haka kuma ya yanka sa ko yawwa amma yanzu zaka koyar da dan mutum qur'ani ko kaza ma baya yankawa eh ko ka- kaza duk an an daina ai ya yanka saniya da an sauke bakara dan kama ya sauke qur'ani za a yi safka sai ka yanka dan taure ne shi ma kuma sai wani da wani to Allah ya mana bude eh to ka gani to Allah ya yace ya saukar da shi cikin shekara 23 eh litaqrahu ala nasi dan ka karanta wannan alqur'ani ga mutane ala muktin aw wato rashin gaggawa ala mahlin wa tu'adati wa nazzalnahu tanzila mun sauko da shi kadan kadan hasaba ala hasabil masalih gurgudan maslaha ake kawo qur'ani na'am قل آمنوا به أو لا تؤمنوا na'am إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا To, Ƙur'anin nan dai daga Allah ne, idan ma sun yi imani ko ba su yi imani ba, kul aminu bihi, aula la turminu, wannan narko ne Allah ya musu, yana musu gargaɗi da su yi imani ko kas su yi, innan lazina utul ilma min qablihi waɗanda aka ba su wato littattafai gabanin alƙur'ani su ne, wato waɗanda suka yi imani cikin ahlul kitabi, idan yutla alaihim, idan ana karanta musu ya lil azkani. suna faduwa har zuwa haba sujjada suna sajada ga Allah tabaraka wa ta'ala suna girmama shi wa yaquluna subhana rabbina sarki ya tabbata na'am ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا idan mutum yana karanta alqur'ani idan lokacin da ya halatta ayi sallah in yazo nan zai sajada yana daga cikin gurare da ake sajada a qur'ani wannan shine ko guri na hudu na gani ko mun karanta a araf da su nahal da su ra'ad to wannan shine a cikin a isra idan mutum yana karanta shi da alwala lokacin da ake nafila to in yazo sai ya sajada zai kabbara ya fadi sai kuma ya yi kabbara ya tashi in ma da ya kabbara ya tashi ba matsala idan yana sallah da mutane ne to nan ma zai yi idan ko ya boye karatu ne to a lokacin ya bayyana ayan saboda kar a yi kabbara su zaci kamun gwiwa ne an gane ai idan ya bayyana murya sun san to sai an zo sajada sai ai sajada sai a daga eh haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su eh subhana rabbina wato sarki ya tabbata ga ubangiji mu baya saba alkawari yanda ya tsara na haka yi duk abin da kuka nema ba za a yi ba in kana wa'du rabbina wato lalle alkawarin ubangijinmu wato la maf'ula mai aukuwa ne babu tantama na'am ويخرون للأذقان يبكون ويسجدون
na'am ويسجدون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا suna faɗi suna sajada har haɓa suna kuka alƙur'ani kuma yana ƙara musu kaskantuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala eh na'am قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن na'am أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da sunaye da yawa amma sunayen ba wai ya nuna cewa Allah ya fi ɗaya ne ba eh idan annabi ya zo addu'a sai su ji ya ce ya Allahu wani lokaci sai su ji ya ce ya Rahman a'a fa qalu yanhana an na'budu ilahaini wa huwa yad'u ilahan akhar ma'ahu shi ya hana mu mu bauta alloli biyu shi kuma gashi yana kiran wani Allah tare da Allahnsa wani lokaci ya ce Allah wani ya ce ya Rahman sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wani du'ullaha ku roƙi Allah ko ko ku roƙi wato ar-Rahman dukkan su sunayen Allah tabaraka wa ta'ala min asma'i tabaraka wa ta'ala Allahu huwa al-ismu alladhi huwa alamun ala dhati wato shi Allahu shine suna sakekke ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala amma a cikin shi akwai wato sunaye sifofi ne wanda suna ɗauke da sirrin wannan suna amma duk sunayen Allah babu sama da Allahu shi ne al'ismul azam duk da al'ismul azam yana saɓawa ni idan ismul azam nawa shi wannan ba nashi ba ne kai ma wannan kowa da nashi shi yasa idan ka samu al'ismul azam karka ce ka samu ba ka samu ba naka daban ne malam eh kowa da nashi eh shi yasa zaka same shi ma ba zai ai maka aiki ba ma tasamma bihi ghayruhu babu wani da ya taba cewa shi Allah ne tunda aka yi halitta eh tasamma bihi jabbarun wahidun akwai wani mai girman kai ya taba sawa sunansa haka fa wato sahara batnahu sunan sai narkar da cikin sa hanjinsa sai zube abillan kafirci sai ce ai shi su shi ma sunansa sunan Allah ne dalilin haka cikinsa sai ya fita ai zaba fa mata fil hin take mutu da haka fa mata samma bihi ahdun babu wanda ya ambaci sunansa duk kafircin sai sai shi Allah ne a ta fir'auna yace ana rabbukum al'ala amma bai ce wa ana allahukum ba eh wa kullu al-asma'i yatasamma bihi ba'd al-khalqi dukkan sunayen Allah din wasu halittu suna kiran kansu da wannan sunaye musailimatul kazzabu samma nafsuhu ar-rahmana musailima yana kiran sunansa da ar-rahman wallahi wal- ah, wallahu la yatasamma bihi ahad amma sunan Allah Allah ba a taba wanda ya kira kanshi da wannan ba wa kullu ismin yudafu ah, ila Allah wallahu la yudafu ila ah, la yudafu ila ismin kowanne suna ana rabar da shi zuwa ga Allah amma shi sunan Allah ba a rabar da shi ga komai saboda ka'ida ta irabi idan aka ce wannan alami ne to ba a sake masa wani ta'arifi an gane ai idan aka ce alam ma'arifa ne to sai kuma ma'arifa za a masa idafa idafa ma ma'arifa ne kuma idafa ma bai kai wato alami ba araful asma'i al-adamir da a cikin ma'arifu ba wanda ya kai zamiri wannan ina yi magana ne ga ɗalibai an gane ai babu wanda ya kai zamiri zama ma'arifa idan aka ce kai an gama magana ni shi amma da aka ce zaidu fa ta yi zaidu da yawa ne ai ko alami ne amma kuma zuyut din za su zama da yawa ne to da haka shi ya fi zama da haka idan ka ce zaidu to baya bukatan kuma wani ta'arifi nan gaba ya zama na ma'arifa to da haka shi sunan Allah alami ne ba a rabar da shi zuwa ga kowanne suna eh to da haka sunan Allah Allahu da Ar-Rahman dukkan su sunayen Allah ne yana da sunaye wani kusan wato 99 eh Allahu din shine mafi girma a cikin su ayyan ma tad'u kowanne kuka kira a cikin sunayen nan to sunan Allah ne falahul asmaul husna yana da sunaye kyawawa eh to dan haka Allahu din ɗaya daga cikin su ne shi ma Ar-Rahman din haka ne lokaci ya gabato zamu tsaya a wannan gaba insha Allah gobe za mu karisar magana akan wannan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala kullum mu tashi a karatun assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh amin